بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadu salihin tare da sharhi na riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in na al'allama sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala yau muna biyu ga watan safar hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha takwas ga watan takwas miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku ci gaba da karatu za mu tashi a kan babi na sattin da biyar shine babu zikirul maut wa kasrul amr babi wanda ke bayanin tuna mutuwa ambatan mutuwa kuma da rage dogon gudu malam kamar yadda ya zama to al'adar shi ce zai fara da ayoyi wanda suke da alaka da wannan babi kuma ya biyo da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude da fada Allah madaukaki da yace kullu nafsin za'iqatul maut إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله مدوككينا تيوى كل نفس ذائقة الموت قوة ري توتا دنمتوى innama tuwaffuna tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ku sani dai ana cika muku cika makon cikin ladanku kamili yawmal qiyamah ranar qiyamah domin bai wa Allah madaukake ya sakautawa mutum a nan duniya da wani aiki da ya aikata na alkhairi amma cikakken lada kamilallen lada to sai ranar qiyamah faman zuhiziha anin nar dukkan wanda aka gusar da shi daga wuta aka fitar da shi wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faz to wannan tabbat wannan mutun ya rabbanta wa mal hayatud dunya rayuwar duniya bata kasance ba illa mata'ul ghurur sai kawai dan shin dadi ne bai rudaswa duk abinda Allah madaukaki zai ba mutun a nan duniya mulki ne dukiya ce ilimi ne wani matsayi ne to ɗan daɗi ne za a ji ɗan kaɗan wanda zai ruɗar da mutum kuma kwatsam lokaci guda sai ajali ya zo قال المؤلف الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين ما yace wanda ya wallaha littafin wannan al-Imam an-Nawawi a cikin littafin Shari'a da Salihin babu zikrul maut wa qasrul amr babu wanda yake bayanin tuna mutuwa ko ambatan mutuwa da takaitar da dogon guri hadhal babu yadhkuru fihi almuallif rahimahullah annahu yajibu ala alaqili an yatadhakkara almaut mala yace cikin wannan babi malan ya ambata cewa ya wajibi ne ga mai hankali yayi ka tuna mutuwa wa an yaqsura al'amala fi dunya kuma ya takaitar da dogon guri a nan duniya walaysa al'amru fi thawabillah azza wa jalla wama indahu min athawabil jazil liman amila salihan anan ana nihin takaitar da dogon guri abin da ya shahi al'amari na duniya mai gushewa ba wai ana nihin ba dogon guri ga samun lada na Allah madaukaki da abin da ke wajen Allah na lada wanda ya zama to mai yawa amma ga wanda ya aikata aiki nagari na kwarai walakin al-murada malai yace abun nihi anan annaka la tutdil amala fi dunya kada tsawaita kada ka tsawaitar da dogon guri a cikin duniya fa kam min insanin amala amalan ba'idan fa idha al-ajlu yufji'u da yawa zaka samu mutum yayi dogon guri guri mai nisa nan da shekara kaza zan yi kaza ina so in yi kaza sai kwatsam ajali ya zo ya rince shi ya mamaye shi wa kan min insani da yawa yuqaddir wa yufakkir fa sayaf'al wa yaf'al wa yaf'al so tari zaka samu mutum iya kaddarawa iya tunanin zan yi aiki kaza zan yi kaza zan yi kaza fa idza bihi kad intaha ajalu sai ya zama to kwatsam ajalin shi ya kare bai sani ba wa taraka ma ammalahu sai bar abin da yake gurin shi wan qata'a hablul amal igiya ko matashi ko sababi na wannan guri sai yanke wa hadara al ajal ajal yazo والذي ينبغي للإنسان العاقل كلما رأى من نفسه طموحا إلى الدنيا وانشغالا بها واغترارا بها أن يتذكر الموت ماله يجي ya kamata ga dukkan mutumin da yake da hankali idan ya ga ran shi tana da mugun kwaɗayi da dogon guri ya zuwa duniya da shagaltuwa da ita da ruɗuwa da abin da ke tare da ita wanda yake cikinta to ya gaugawa ya tuna mutuwa wai tazakkara halal akhirah ya tuna hali na lahira lianna hadha huwa ma'alul mutayaqqin domin wannan shine makoma makarkata wadda ta zama to tabbatatta ta dai babu makawa lahira sai an je ta wannan sai zama to shine abun abun guri wama yu'ammiluhu al-insanu fi dunya faqad yahsul wa qad la yahsul abinda mutun yake guri a nan duniya mai yiwuwa ya same shi kuma mai yiwuwa ba zai same shi ba ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce man kana yuridu al'ajila ta'ajjalna lahu min fiha ma nasha dukkan wanda yake son wani al'amari na duniya mai gaugawa ajjalna lahu fiha ma nasha za mu gaugauta mashi cikinta abin da muka so ina anan ba wai abin da mutum yake so ba na duniya Allah maɗaukaki yake ba shi a bisa yanayin da ya so a'a sai Allah maɗaukaki ya so abin da ya so shi ne yake ba mai neman duniya la ma ya sha'u huwa ba wai abin da yake so ba shi bal ma ya sha'u Allahu azza wa jalla sai kawai abin da Allah mai girma da buwaya yake so qala liman nuridu shi ma ba kowa ba wanda ya nema zamu ba shi ma sai wanda muka so mu bashi thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura sannan kuma zamu sanya mishi sanya shi cikin jahannama zai shige ta madmuman iya mai abin zargi kan cewa duniya ya bata lokacin shi ya shagaltu da jin dadinta da neman ta a cikin ɓangaren la'alla mafi yawa ya zama to ba ɓangaren haram ba ɓangaren halaka ba yake halaka yake haram sai zama to ya zargi abin zargi ne akan abin da ya aikata a nan duniya madhuran kuma a wulakance wa man arada al-akhirata dukkan wanda ya so lahira wa sa'a laha sa'yaha kuma yayi aiki irin na lahira aljanna yake so ba kawai yayi ta fata ba Allah ya sanya mu aljanna bayan yayi wannan fata kuma yayi aiki irin aikin ɗan shiga ɗan shiga aljanna wa sa'alaha sa'yaha yayi aiki irin na lahira wa huwa mu'minun alhali iya matsayin mumini ba kafiri ba ba munafiki ba wa ulaika kana sa'yuhum mashkura irin wannan mutane su ne wanda aikin su yayi kyawu kyawawa aikin su suka zamanto aiki ne masu kyau nan akwai nau'i na iltifati can Allah madaukaki iya bayanin kan mutum guda nan kuma sai bayanin mutane wannan na daga hikima ta alkur'ani mai girma da salon magana thumma zakara al-ayat wa minha qawluhu ta'ala wa minha qawluhu ta'ala sannan malam ya ambata ayoyi na daga cikin su fada Allah madaukaki da yace kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah قال فكل نفس منفوسة من بني آدم وغير بني آدم ذائقة الموت kowace rai abin busawa wadda take lumfasawa da ɗan adam ne banu adam ne ko kuma ba iyan adam ba ne ba sai ta ɗanɗana mutuwa labudda an ta zuƙal maut ba makawa wa abbara bi qawlihi za'iqa Allah madaukaki yayi bayanin da lafazi na za'iqa لأن الموت يكون له مذاق مر يكرهه كل إنسان domin mutuwa tana da wani ɗanɗano mai ɗaci wanda dukkan mutum iya ƙyamashi yadda za ka ƙyamaci wani magani mai ɗaci to mutuwa ta yi shi ɗaci shi sa mutum bayya sa mutuwa lakin nan mu'min idan hadarahu ajaluhu wa bushira bima inda Allah azza wa jal ahabba liqa Allah wala yakrahu wala yakrahu al-maut hinaidin sai dai mumini a lokacin da ajalin shi ya halartu aka mai al-bushara mala'iku suka mai bushara da abin da yake wajen Allah madaukaki to a wannan matsayi bayya jin tsoron mutuwa kuma bayya kyamata qala ta'ala sai Allah madaukaki yace wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ana cika muku ladan ku ne ranar kiyama ai tu'tunaha wafiyatan kamilatan za a ba ku lada cikakka kamilalla yawmal kiyama ranar kiyama nam qala wa in utiya al insanu ajruhu fi dunya idan an ba mutun ladan shi a nan duniya fa innahu laysa hadha huwa al ajr faqat wannan ba shi bane lada kawai bal al-ajr al-wafi al-kamil bari dai lada cikakke alladhi bihi yustawfa insan kullu ajr wanda za a ba mutum gaba ɗaya ladan shi gaba ɗaya cikakke ya kunu yawmal qiyama ya kasancewa ne ranar kiyama wa illa fa innal mu'mina qad yuthabu ala a'malihi as-salihah fi dunya in ba haka ba mumini wani lokaci ana Allah na bashi lada ya sakauta mushi da abin da ya aikata na gari na kware a nan duniya lakin laysa huwa al kamil sai dai ba wani ci ba shi bane ba cikakken lada allazi fihi at-tawfiyatu al-kamila wanda akwai cikin shi akwai cika kamilalla li'anna hadha inma takunu yawm al-qiyam wannan na kasance irin wannan lada cikakke na kasancewa ne ranar kiyama faman zuhiziha anin nari wanda aka gusar da shi daga wuta zuhiziha bi ma'ana ub'ida anin nar an nisatar da shi daga wuta wa udkhila aljannata kuma aka shigar da shi aljanna faqad faz to tabbat wannan mutun ya rabbanta li'annahu naja min almakruhi wa hasala lahu almatlub domin mutun ya tsira daga abin da ake kyama shine azaba ta wuta kuma ya samu abin nema shine aljanna نجا من المكروه وهو دخول النار وحصل له المطلوب وهو دخول الجنة وهذا هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله wannan kuma shine babban rabo wanda babu wani babban rabo wanda yake gare shi wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya bata kasance wani abu ba sai kawai dan jin dadi ne mai rudaswa mala yace sadaqallahu azza wa jal Allah mai girma da buwaya yayi gaskiya a duniya mata'ul ghurur duniya dan jin dadi ne mai rudaswa yani mata'ul laysa da'iman jin dadi ne wanda ba dawwaman mai ba duk yanda mutum yake jin dadi to akwai rana wadda za ta zo wannan daɗi zai yanke ko daɗi dai ya yanke ya bar shi ko kuma shi ya bar daɗi cikin bid'a yi ɗaya bal kama ya kunu lil musafiri mata'un yaslu bihi ila muntaha safari kamar yadda mai bulaguro iya da guziri wanda zai kai ga shi ya zuwa ƙarshen bulaguron shi wa ma'a zalika fahiya mata'u guru duk da haka kaya ne ko jin daɗi ne ko guziri ne wanda ya zamanto mai ruɗarsuwa ta gurrul insan wanda take ruɗar da mutum tasdadu lahu wa tasdahir za ta duniya za ta yi mai kawa tana mai kyawu wa taktahil bal ta yi mai kwalliya tana mai kwalli wata ta hassan tana mai da kawa wata kunu ka ahsan shai duniya za ta kasance a mutum kamar tahi komi kyau walakin naha taghtaru ta gurru sai dai yadda haka da kyalkyalin wannan nata tana garawa mutum iya jin daɗi sai dai yadda haka ruɗuwa ce tana ruɗar da shi kullama kathratu dunya wa tathabbata al-insanu biha duk lokacin da duniya ta yawaita arziki na duniya yawa mutum ko mulki ko wani matsayi kuma mutum ya dogara da wannan abu ya'ud من الآخرة وكما هو سيقوم يزوى الآخرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دليل هكا النبو ونسير يا الله دامنشن سكارة تبتا قريشيتي والله ما الفقر أخشى عليكم إن رنسوا دا الله باتلوتي نكي مكس عروبا وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا سيدي إنا مكس عرو أبودي مك دنيا شنغنا مك دنيا kama futihat ala man kana qablakum kama yanda aka bada ta aka shunhuda ta ga al'ummomin da suke gabanu fatanafasuha kama tanafasuha ku yi gwagwarmaya a cikin ta kama yanda suka yi gwagwarmaya akan ta fatuhlikukum kama ahlakatu ta halakar da ku kama yanda ta halakar da su ولهذا نجد الإنسان أحيانا يكون في حال الضيق أو أو الوسط khairan minhu fi halin dina malam yace dalilin haka muke ganin cewa muke samun mutum a wani lokaci halin kunci ko kuma hali na daidai wa daida shine mafi alkhairi gare shi da hali na wadata domin da yawa wasu da dai Allah madaukaki zai wadatar da su to da sai Allah kada ya san abin da za su yi aikata na ta'asa da banna amma saboda babu dama sai zamanto mutum ya yi hankali ya daidaito li'annahu ya gurru ya gurruhu alghina malaici domin wadata tana rudar da mutum wa yutghihi tana sanya shi girman kai wal iyad billah Allah madaukaki ya mana sani ولهذا قال تعالى دليلا haka Allah madaukaki ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya bata kasance wani abu ba kawai sai dan jin dadi ne dan kadan yani fala taghtarru biha Allah na jan kunnan mu'mine kada su rudu da duniya wa alaikum bil akhirah ku yuruko da lahira allati idza zuziha fiha al insanu anin nar wadda idan aka gusar da mutun daga shiga wuta wa udkhila al jannata aka shigar da shi al janna fa innahu bidhalika yafuzu fawzan la fawza mithla da wannan zai samu babban rabo wanda babu wani rabo wanda ya kai shi wa qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa wama tadri nafsun madha taksibu gadan wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut Allah madaukaki na ci gaba da wa mutane wa'azi raifa bata san ba abinda za ta girba gobe me zai kasance mata na alkhairi ne na sharri ne ta kai goban ba ta kai ba bata sani ba wannan kuma na daga cikin cikakken kamala da ƙarhi da iko da mulki da ilimi na Allah maɗaukaki ba wanda ran ya san gobe zai kai gobe kowane ne shi baya da wannan garanti domin rai ba nashi bane na Allah ne ba shi shi aka yi aro ne wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kuma babu wata rai wadda za ta san inda za ta mutu kana nan Allah ya kaddara mutuwar mutum a ismuhu sai ya tashi da daren wannan ya ji ismuhu kuma ya mutu ba zai mutu a nan ba وقال تعالى الله مدوكake yace fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalun su yazo to fa ba a jinkirta musu daidai da lokaci guda awa guda babu jinkiri kuma ba za a jayo ajalinsu ba a ce a gaugauta shi kayan lokacin su mutu a'a mala yace zakar al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wanda ya wallaha littafin wannan wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ya ambata fi babi zikr al-maut wa qasr al-amal fima saqahu min al-ayat na abin da ya koro ya kawo na ayoyi azza wa jalla ayoyi Allah mai girma da buwaya zakara qawluhu ta'ala ya ambaci fada Allah madaukaki wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut wa hadha ihda mafatihul ghaib mala yace wannan na daga ɗayan mukullai na gaibi ba wanda ya san wannan sai Allah madaukaki allati la ya'lamuha illa Allah azza wa jalla ba wanda ya san wannan gaibi sai Allah madaukaki ba wanda ya san wanda ranar da mutum zai zai mutu ko kuma ina zai mutu wannan sani na ga Allah madaukaki qala Allah ta'ala wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu Allah madaukaki na da bubuɗai mukullai na gaibi wanda ba wanda ya san sai shi Allah madaukaki wa mafatihul ghaib huwa al-khams al-madhkuratu fi fi qawlihi ta'ala wannan mukullai na gaibi sune guda biyar wanda aka ambata a cikin fada Allah madaukaki da Allah madaukaki yace وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو نعم قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وأن قدابير إن الله عنده علم الساعة ba wanda yake da sanin gobe kiyama yaushe ne kiyama za ta kasance sai Allah madaukaki an samu mutane suna ta harsashe lokaci kaza za a yi kiyama lokaci kaza za a yi kiyama kamar yadda Nostradamus ya ambata da sauran wasu wanda suka biyo su baya sai zama to abin ƙarya ne a yanda ya faɗi tuni duniya da ta ƙare da an yi tashin kiyama wa yunazzilul ghaitha Allah madaukaki shine mai sabkar da ruwa Allah shi ya san gilgijan da zai yi ruwa da yanda zai yi da gwalgwadon da zai yi ba wanda zai iya ce ma ga girgije nan wannan tabbas sai yayi ruwa masu harsashen yanayi za su iya cewa wannan ana tamanin zai yi ruwa idan yanayin ya tabbata haka nan shi kuma Allah shine mai yanayi ya ga dama a lokacin da ke da zahi Allah ya mai da zahin wannan sanyi shikenan babu zancen ruwa sai ya wuce bai ruwan ba ba san gwalgwadon da wannan girgije ton na ruwa nawa zai zubda litar na ruwa nawa zai zubda sai Allah madaukaki ina zai zubdar da shi hallau sai Allah madaukaki wannan ma al'amari ne na gaibi wa yunzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kada ya san abin da suke yake cikin mahaifa gabana a halice shi la'alla yace wani yace ai ana ecography aga wannan da namiji ne ko mace wa zai baka cewa wannan maniyi da wannan zai bada da ko namiji ba wanda ya sani sai Allah madaukaki wani maniyi ne zai gamu da wancan maniyi ya bada da ko namiji ba wanda ya sani sai Allah madaukaki wannan ma ilimi ne na gaibi wa ma tajri nafsun ma za taksibu gada wata rai bata san ba abin da za ta girba gobe za ta samu ko ya same ta gobe ko za ta samu wa ma tajri nafsun bai ayi ardin ta mutu fa hadhihi al-khams la ya'lamuha illa Allah azza wa jalla wannan gaibobi guda biyar ba wanda yi sai san su sai Allah madaukaki fa ilmu sa'a la ya'lamuhu illa ahadun hatta idha hatta inna jibrila wa huwa ashraful malaika sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa a'lamul bashar hatta jibril alaihi salam wanda ya zama tu shine mafi daukaka mafi matsayi a cikin mala'iku ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa a'lamul bashar bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yayi kowa sani faqala akhbirni an sa'ati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ni labari yaushe kasance kiyama za ta kasance qala mal mas'ulu anha bi alamin nasa wanda ake tambaya game da tashin kiyama bai hiba mai tambaya sananta shi ba baya da ilimi ishara ce cewa wannan ilimi ba na kowa bane na Allah madaukaki ne wala ya'lamuha illa Allah ta'ala ba wanda ya san wannan sai Allah madaukaki wa yunazzilul ghaitha wal munzil lil ghaith ya'lam mata yanzil wanda ya sabkar da ruwa ya san yaushe ne zai sabka shi ne Allah madaukaki wa huwa azza wa jalla huwa alladhi ya'lamu mata yanzil al ghaith shi ya san wani lokaci ne ruwa zai sabka wa huwa alladhi yunazzilu kuma shi ne yake sabkar da shi wal ghaithu huwa al matru alladhi yahsulu bihi nabatu al ard wa zawalu shidda ghaith kenan shine ruwa wanda ake samun shibka ta hutu tsirrai su hutu kuma tsanani ya gushe walaysa kullu matarin yusamma ghaithan malan yayi bayanin cewa ba wani kowane irin ruwa bane ake cewa ghaith fa innal matara ahyanan la yaj'al la yaj'aluhu Allah fi baraka wani ruwan Allah bai ya sanya albarka a cikin shi fala tanbutu bihi al-ard wani ruwan bai ya tsirrar da ƙasa ba ta fitar da tsirrai kama qala nabi sallallahu alaihi wa sallama laysa sunna ala tumtiru ba wai laysa sana ba wai shekarar da aka samu yunwa bace ba shine cewa ba muku ruwa ba yani laysal jadab shine rishin ruwa Allah tumtiru da aka a muku ruwa cewa ba a muku ruwa ba bal sana an tumtiru wala tumbitul ard shay'a shine a muku ruwa kuma ƙasa ta kasa bunƙasar da ta kasa hutar da tsirrai wa hadha yaqau ahyanan malai yace wannan kuma na afkuwa wani lokaci fa ahyanan takthuru al-amtar wala yaj'alu Allahu ta'ala fiha baraka wata shekara zaka ga ruwa ya yawaita an yi ruwa sosai to amma sai kaga babu albarka a cikin kayan gona gashi ga ruwan fa kawai zaka san ba wai kawai ruwa bane shine shi yasa ko do lokaci ake neman ake roƙon ruwa Allah ya bada ruwa mai albarka na'am ina ga lokaci yayi muna yi tsayawa akan wannan gaba abinda muka hori daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.